صح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau shida ga watan jimadal ula shiga ta duwar ɗari hular arba'in da bakwai wanda ya daidai da nawa ne ma ashirin da takwas ga watan oktoba dubu da ashirin da biyar miladiya littafin mutul haka babu hadi babi zai magana akan hadaya mun faɗa cewa hadaya ko dai mutum ya yi saboda wanda ya muta tamattu'i ko wanda ya kirani wanda zai yi hadaya zai yanka dabba ko kuma ya zama wato wasu daga cikin wajibai na aikin haji ya zama ya sarai da su bai iya yi ba saboda shi ma wannan yanka na kansa na uku kuma wannan tsatsawu'i ne yana son ya yi sai ya yi wannan sun dalilin da ya kisa a yi hadaya mazala yakan yi taɓauyin ba ya je ya aika haka nan saboda kusan ranaku ne na masu alherin gaske kuma a wannan lokaci sadaukarwa sadaukar da dabba a wannan wannan kwanaki lokuta ne da ladan suka rubanya kwarai da gaske ya daga cikin abu da ubangiji yake so a wannan lokaci a wannan lokaci a sadaukar da dabba a nemi kusancinsa da shi hadisin farko ana aisha radiyallahu anha qalat hadisi daga aisha tace fataltu qala'ida hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya na tufka wato hadayen manzo Allah sallallahu da hannuna qala'id jamina wato shi abinda za an aka an aka aka saka masa a wuya sai a ja shi ita aisha tana faɗin cewa ta yi ma ta yi ma matsala wannan abu ta je ta ta hada wannan shi igiyar wanda ta sa a wuya ya zama ya zama duk in za a ja shira kuma zai tafi ba sai an wannan ba kuma kaga kusa da mun yana saukin kai da abin da aka samu shi ma kuzari da kare ba sai ja shi shi baya a cikin gari baya tsaya ba mai mutum gaddama sai ran da aka aka kusa tashi an je can daji ce an can daji kuma shi kuma sai tashi da hudun sa in tashi da hudun sai na sai da abin shi Allah ya tsare. Thumma ash'araha wa qalladaha aw qallatha. Thumma ash'araha sannan sai matsala ya ish'ari yayi alama inda an cewa an ga wannan dabba to dabba ce ta ta hadaya. ish'ari abin nan akan wannan kusumbin raƙun ake yin shi bangaren dama sai a dan hura kaɗan to duk wanda ya zo in ya zo ya wuce kana gani to ka san cewa wannan dabba dabba ce ta ta daya mutuna in mutum ko ko kwace yake yi kaga ba ya kwace kwace wannan ba ya san wannan nafisi billahi yasa wasu daga cikin malamai suka halatta cewa to kaga wannan yana nuni zaka cewa idan akwai bukata ana iya yi ma dabbobi alama ko da zai bayu ya zama jikinsu a nan ta bashi a yi alama cewa wani dabbobin wani na waɗannan ne sai dai alama ko ba wai alama wanda za a faya faya din nan ba wasu da malamai da wanda suke halitta zane to shi a amma ga ko zan za an kusa irin wannan alaman da suke tun daga kai har nan kaga wannan an an shawwa halitta kuma sai a yi kada dan kada han in wannan din za a yi in ana bukata kuma in ba da bukata kuma ana gurin kai zama alwashimu da matsala ya hana su ma dabobin haka kuma akwai wasu abun da za a yi musu na alamomi wannan bai ba ce an taba lafiyar jikin su ba shi ke na kusun bi da ni ban san ban da ilimi akan a ƙanana kuma amma ina ganin kamar wato yanayin inda suke ji sauran jikin su haka suke ji a kusan bin an taba wajen ba gari aka sadi ban sani ba gaskiya amma ina ganin kamar kamar wato su larabawan da suke taba wannan wajen kamar da manufa suke tabawa wataƙila saboda kasu takura kasu zama sun ji musu rauni da yawa haka tunda wani waje ne za ka ga ai wato ilin an taɓa balar ya ji yadda za ka taɓa san jikinsa ba ka tikare shi wallahu alam wa shi dai kaga da ya tabbata dai matsala ya yi abin da larabawa suke a wani lokaci su ba shine sun ma sha'araha wa kalladaha sai kuma ya rataya mata maratayi da za a za a ja ta da wanda zai nuna alamar cewa ita tabbaci ta hadaya aw kallatuha ko kuma ni ne nayi nayi wannan aiki din thumma ba'atha biha ila albayt sai da bazala ya aike da ita zuwa zuwa wato ɗakin Ka'aba wa aqama bil Madina shi wani tsaya a Madina fa ba haruma alaihi shay'un kana lahu hillan babu abin da ya haramta kamar ta Allah saboda kawai yayi hadaya wanda da can kuma yake halal a wajen sai manzo ce haramta maka shi to bai babu wasu akwai magana wasu da sahabbai ne su ibn Abbas da suke cewa inda misali kana daga kasanka sai ka bayar ka ce wato aje wato ga dabban hadaya a siya maka a yi sadaka da shi to in ka ce in ka ce wannan sai su ce to sai dai ka tsaya har sai an yi kama za ka kame kanka daga wannan daga wasu daga cikin abubuwa da da mai yin hadayan a can ko wani mahajjaci shi ma zai kame kansa daga gari shi to shine ita Aisha ce cewa matsala baya haka matsala baya haka to kaga wannan yana daga cikin ai abin da zai ga arafin cewa ashe wato yanka da ake a wannan lokuta wani abu ne sananne wajen sahabbai cewa ga wanda yake son zai yi yankan yana yana kokarin kamanceceniya da wanda suke aikin haji a yanayin kamanceceniyarsa a yanayin suransa da kuma yanayin siffansa shi yasa Allah ka yi layya za ka ji an ce kuma mutum ya rike ya rike wato wannan ɗinsa kumbansa ya rike gashinsa ya rike waye na wasu ke dariya ma hadisa ana kuma da karanta mishi na'am Aisha tana cewa kuma ba'atha bi haidal madina ila albayti ya aika zuwa wato dakin aiki mai alfarma wa aqama bil madina to a can kuma sai shi mazala ko sai zaina a madinar sa ma haruma alaihi shay'un kada hu hilla muna magana cewa sa'ab lai dan Abbas ada wasu daga cikin sahabbai suna ganin cewa dan mutum ya yi ya ba da hadaya a halin a lokacin shi ba zai tafi ne ba ba zai je aikin haji ne ba to shi ma wasu wasu reshe wasu bangare daga cikin abin da yake ya wajaba ga mahajjaci shi ma ce shi ma sai lazumce shi din to shi ne ita aisha take cewa abin ma haka yake ba ita ta da kanta take ba matsala take shi matsala abin da zai hadayansa da shi amma kuma duk da haka ma haruma alaihi shay'un kada bi illat babu abin da mazala ke haramta ma kansa da abin da ke halal ne kafin wani lokaci da kuma yakan ci gaba zama halal a wajensa.
a matsayin da za a ce Da.
A matsayin da za a ce Ta zauni.
Ba amma ba hajji ba ne ba kuma mura A wannan yana daga cikin halittu ku ai ɗayan uku. Ko dai saboda tamattu'i ko kirani. Ko saboda yari yana aikin hajji amma shi ya sanar da wasu abubuwan da aikin hajji na bukata sai a ce yanzu da fansan jininsa. ko kuma kawai ya yi tsawo ya ce yana son a je a raba dabbobi a wannan wajen to wannan shi ma yana da ladar tasir adar to shi ne ana ake magana to kana dama kai wannan amma kai da kake gida ka ce a je a yi maka wannan ba za ka ce kana kana da hukunci na mai aikin haji ba sabanin wanda shi ce zai yi layya a gida shi kuma wanda shi kuma zai layya a gida shi kuma idan watan zulhijja din ya shiga to shi kuma zai rike akaifansa zai kuma riƙe wato gashinsa har sai lokacin da ya layya wannan shine bambancin wa an aisha radiyallahu anha hadisi daga aisha Allah ta'ala ta kala tace a hadin nabi sallallahu alaihi wasallam marata da kanama akwai wani lokaci da matsala yayi hadaya da da tinkiya ma wannan wannan tace mara wani lokaci dai ina maka cewa ba shine abin da matsala yafi ba wani matsala yafi dabbobi ki samu manya manya dika dika je bayar dari haka amma yau da kuma sai Allah akwai lokacin da wato da tumakai ne aka da su aka yi aka yi wato layya da aka yi wato hadaya din wa ana bi hore hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badla manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum yana yana wato jan wato wannan din sa raƙumin sa ce badla fa qala irkab hati hawa kai qala innaha badala ce kuma ce wanda zan je in bara ita hadaya qala irkaba yace haudi an ce sai da an haka har kai su uku fara'aituhu rakiban sai na ga wato yana ya hawo shi wannan mutumin ya hawo wannan abin hawan nasa isayirun nabiy sallallahu alaihi wasallam yana yana wato tafiya da hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzin qala fi thalith aw thalitha mazalla da ya sake mai tamshi na biyu ko na uku yace irkab hawailaka aw wayhak yace hau kai canka hau wato wai shi dan maliki tunda ya riga ba ubangiji wannan shi ba zai iya hawa ba to shi kuma mazalla ke na shi a wannan fa ba ai sai ta kawanka hau zaka rika wahala kanka Allah ya baka sauki ka tafi a ƙasa hau yace a dan mace da sanaka fa kaza kaza zai ce kai dai hau kamar mota mota ce aka ji za a je a kai bawa da kuma ka ce kai sai daga gungura ba za ka hau ba a hau kawai a je aka je sai a bayar Allah ba zai haramta ladan ba وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يجي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدله manzana ya ya umarce ni in zama wato mai tsayuwa mai tsayuwa akan wato dabbobin da zai laye da su in tsaya a kansu kusan Ali bin Abi Talib musamman a hadisul wada mazala ya zo da wasu da wasu bangarori na dabbobin zai zai hadaya da su Ali ya zai kawo masa wasu dabbobi daga Yaman so ya kawo kita sha abuwa irin waɗannan abuwa da ya shafe shi musamman a isa lokacin da aka saukar da hajjin da mazala bai je ba da Umar da Abubakar ya zama shine Amirul Hajji lokacin da aka saukar da bara'a to ala da larabawa ba ba su yadda sun fi son yayin da zaka zaka isa da wani sako irin wannan ya zama wani jinin ka ne ya isa wannan shine hikimar da yasa aka aka ce Ali bin Abi Talib zai fice matsala ya zai isa da wannan sako din ba wai dan saboda ana sa kwace wai wannan wannan imara ta hajji daga Abubakar Siddiq ba akwai abin da dama can Ali Ali ne matsala ya fusa shi yayi abin aikin da ya shafi ahlul bait za ga Ali inda ya fi su falala ba wai da ya fi su kusanci da shi ba wanda suka fi su suka fi shi kusanci da da mazala lokacin kusa Abbas kusa Abbas sun ya Ali kusanci da mazala da shi bakwa sani kai tsaye shi kuma Abbas shi kuma Ali ko din sa ne dan dan dan dan bakwa sani kawai bai da bambanci da Abdullahi dan Abbas Ali Ali bai da bambanci Abdullahi dan Abbas duk wanda yace yake wani wani ke wani zalqale maka Ali to mutum banza ne kuma ya zaji Abdullahi dan Abbas saboda duk matsayin su daya bai da bambanci da Ali da Al-Fadl bai da bambanci da Abdullahi dan Abbas ba su da bambanci duka da Ali duk cousins ne to amma Ali akan sa shi a yi wani abu saboda shi ya fi sallallahu saboda sadiqarsa wa ana atasaddaqa bi lahmiha yayi kuma ya bani umarni akan cewa wato in yi sadaka da da naman wannan dabban tasa wa juludiha da kuma jikin dabban shi kansa fatan dabban duka wato in je in sadaka da shi wa ajillatiha kuma in sadaka da kuma hatta sirdi da wani kayan ado da aka samu dabba duk a sadaka da shi wa Allah u'tiyal jazzar min ha shay'an kar in ba mahauci mahauci komai wanda ya fadi ta kar in ba shi komai wa qala yace nahnu nu'tihi min indina ce mu ne zamu ba shi daga wajen muladan ladan sa a wannan yana nuni zuwa ga cewa duk abin da aka ce wannan na Allah ne ka ba Allah wannan qurban ne kusanci kake nema ubangiji ya kara wato kusanci kake nema daga ubangiji to wannan komai shi so ake gaba ubangiji kar ka dauka kace zaka yi musaye kace zaka bada wannan kuma ya shi malamin suna kaba wuja da sha'alayya cewa yayin da ka zo zaka ka yanka abin layyanka kar ka dauki nama kace wai shi ladan abin zaka ba wato wannan dinka shi wanda ya maka kida na'am in ka bashi nama zai zama a sadaka ka bashi wanda sadaka ya yi suka amma kudin fidansa wannan a matsayin lada wannan ba za ka bashi ba ba za ka bashi ba kaga ana ana cewa ajilla wato hatta abin da ake yi ake zuwa da shi na na wato wani shimfidansa da wasu siddinsa da waye da sauransu duk wannan shi ka so ake a sadaka da shi na? Eh, suna samun shi azurfa ko? eh to shi wannan duka duka sai a salaka da shi ya eh
kuma da ba yawanci mutum ai sadaka ake ba a salatu ko a ba shi ma in so da yin sai eh haka wato idan shi wanda ya fita ya ce na sai ba ka sai da masa da kake ka daura ka ba wani mutum
to ai wannan sayarwa dole yana ma dai sayarwa za a yi amma dai sayarwa ɗin ni ba zan ji ana sayar mai fidan ba ni da za a je a sayar ma wani wanda ba shi mai fidan ba da ya ya fi min daɗi saboda kai shi mai fidan kaga tun da za a ga shi yayi sai ka ce za ka mishi wani arhara ba haka sai zama dai kusan dai kaman a kusan kaman ladansa aka bashi kuma in ka zo biyan shi zai zama ka shi da kyau ba amma in babu wannan shi kenan shi dai kuɗin in ka bi sadaka da shi ba kuɗin ladan shi wannan kuɗin shi ba kuma sisila sake sadaka da shi wannan babu laifi babu laifi insha Allah na'am وعن زياد بن جبير حديث لك زياد بن جبير قال يتي رأيت ابن عمر قد أت- آه، أتى على رجل قد أناق بدنته ذاك دان عمر ya zo wajen wani mutumi قد أناق بدنته ين- ينحرها ya gice wato dabbansa yana son zai zai soke ta faqala yace ib'atha qiyam muqayyad ta ta yadda ita ya zaka je ka- ka- ka ka wato ka ka ka- ka wato soke ta tana a a giciyanta a tokai tana zo tana tana wato ya ya sunan ne yake tana tsuguni ta riga ta yi ta ta yi alburuf haka eh ba ji ba Tana kwance.
to tana kwance to kwance eh tana dai zaune ko a kwance irin wannan a sai ce a tare da ita ibata qiyam tare da ita muqayyada a sai ka sai ka wato dabaibeci bangaren hagunta haka haka ake in za a in za a tsire su akwai bangare da ake dan yin dan dan dabaibeci shi ya sunnata muhammad ya ce wannan ina gaya baka ne a bisa sunnan muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsaye ake zaka zaka soke sokewa ni ni anan kun da magana suna sokewa ya suke sokewa ne su abu ne na yanayin ta kuke a cikin Allah eh, mu da ke mutan galibi sai dai sai dai sa ya ala sokewa suke yi a ne na misali misali na sokin gaban shi suke zuwa ya ya ya abin nufi ga sokawa suke daga nesa koko da gaban shi ake soka da sake ji suke ba ok dai ba ta bane eh din da ai da aka tunani ne tunani ne shi ai
ai eh, sai su- sai su ya to na suka ya suke daurewa su
akwai abubuwan Mm, yawa eh kisu ba ɗaya ne daga araba eh na gani ta eh ba wuta kenan a yanda su bi na ga sai suka ji ba za a yi ba su ba da yawa a yi na
haka sa wani lokaci da wasa da dabbobi ne ba yi da kyau a ina mai da wasa da dabbobi wani wani wani shi abin da kisu kenan shi ya wai a gama wasan sai ya je shi da kuje ku ku raba naman da ka ga ga wannan duk duk lan- duk- duk- duk ladan ka tabar- ka ka tabar da shi ubangiji na cewa wai za ka sattu fa ahsin qitla in Allah bahtum fa ahsin adh-dhabha ji manzo Allah amma ta wasa da dabbobin na ba shi da ka kyau ba ka ba na da yake ji ba ba ka ba da eh ka san yanzu in yana zai gici zai zai kufci kuma sake haɗuwa da labawa Allah da ya zo mishi zai kashe shi da haikan har ya ruɗa shi ba su ƙara shi ba a har abada
man lebe ni fara si ko ka zama da yayin ka ya ne ya na su da yayin ka Eh, wani wani haka yake Eh, to wani duba wannan
lebe ni ko oke motsa ko eh makanta motsa ce ba ku ni ko a to ai kowa da irin zuciyarsa wala bakar amma dai wa- amma wani lokaci akwai a nan a nan koyi yankawa a ce ba za a yanka ba abin da aka rike maka saka maka saka maka wuka mai kaifi ba za ka san ma in baka in baka saba da yankawan ba in ka kawai- in ka in ka sa kawai sai ka ga kawai ta ga mu na wucin nan sai an ce maka yayi saka nan kaka yanke ka wata wani wani wata wukan kaifi ne da ita su kuma waɗannan makajin ba na, na, na, na turawa so ai ina ganin ma m- masu irin kumbar da masu yanka su zai su yanka ne da kumba saboda ba su da ƙarfi
ani da ba da sunna yanka masa ba da yanka eh ba da a- eh, ba da a yanka ai an koyi yankawa Eh, wa- eh, eh, wancan sati mun karanta wannan hadisin wannan babin a nan ga kauce To akwai inda kuma muka kaito wani bayani ga Ma- Imam Malik da kuma ba haka yake ba bari mu kara sai mu sai mu bi ta kansa insha Allah Malik ce babu i'adatul jumbi salah babi da ke nuna magana akan cewa wato mai janaba da mai mai sallah kamar da kuka sani duk wanda yake yana da kari ya sallah to wajibi sai ya mai sallarsa wa ghusluhu idza salla da kuma wato wankansa yayin da ya- ya- yayin da wato eh, eh, idza salla wa lam yadhkur da kuma wan- wankan mai janaba yayin da yayi salla bai tuna ba yayi salla bai tuna da janaba ba sai daga baya ya tuna to dole je ya wanka in ya wanka kuma dole ya sake mai sallarsa shi abin da malik yake kawo ana wa ghusluhu thawbahu da kuma yanda zai wanke tufansa idan wannan jarabar ta shafi ta shafi tufansa مالك مالك مالك حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم ان عطاء بن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه ال- كبر في صلاه من الصلوات فظل يا كبر صلاه daga cikin sallola ثم اشار اليهم بيده sai kuma daga baya musu alama da hannunsu a linku su cewa ku tsaya kar ku komi fa zahaba sai tafi sun marja wa ala jildihi atharul ba'i ya dawo jikinsa akwai alamar ruwa alamar cewa yayi wanka mun ce wannan hadisi Imam Malik haka ya kawo shi munqadi din sa akwai latsewan isnadi saboda Abu ibn Yasar tabi'i ne bai riski manyan sahabbai balle ma yarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai akwai hadisi na Ibn Shahab az-Zuhri ke rawaitowa daga Abu Salama daga Abu Huraira ko kuma hadisi daga Hassan al-Basri daga Abu Bakar ta Hassan al-Basri akwai magana akan yaji hadisin Abu Bakar ko bai ji ba amma magana fi inganci yaji daga hadisin tabbatacce wannan hadisai guda biyu duka suna da ma'anar hadisin malik galibin marwaita ko ce da yawa daga cikin marwaita wasu ruwaito yadda malik ne ya ruwaito cewa kabbara fi sallah sai da ya kabbar sallarsa sannan sai ya musu alama cewa ku tsaya alama kaga bai musu magana ba amma ya musu alama cewa ku tsaya wasu daga cikin kuma sun ruwaito cewa bai kabbara ba abu hurairah shi cewa yi an tsaye da sallah din kafin kabar sallah din sai ya ce a to tsaya makana kun tsaya barin je dawo kaga in bai kabar sallah bai dawo ya gaba ya kabar sallah dan an yi kama nan babu iskali akai an fahimta yanzu dan an yi kama nan kuna jira na dan dai mintoci haka kana na fito ba sai an tare ba sai an ƙara yin wata ikamar ba ba sai an ƙara yin wata wata ikamar ba wasu daga cikin malaman mu malamai da muka katu wajen su muka amfana da su suna da ra'ayin cewa idan aka yi kama ba aka dai wani hira sai ce to wane to sake mana ya kama saboda hankalin ya ɗarar amma hadisi yana nuna cewa ba zai sai an yi ba ba sai an yi wani sabu sabon ikama ba ikama ya riga an yi ta to wanda yake cewa shi matsala dama bai riga ya wannan ba amma hadisi abubakar ta da shi da wasu su suna sun waito da kuma waɗannan marasin da su ma malik aka kawo suna nuna za ka cewa matsala ya yi kabbara shi yasa imamu babu amurka cewa yarwihi ba'dun nasi annahu kabbara wa ba'dhum lam yukabbir wasu na cewa ya kabbara wasu na cewa kuma bai kabbara ba to shine Abu Umar ibn Abdul Bar annabari yake cewa to wanda suka ce yayi kabbara a sallah din su su kari suka yi wanda kuma yace bai kabbara ba ai wannan watakila yayi gini ne akan asali cewa wato kila bai riga kabbara ba ya tafi sai ya kara ko wani abu kamar wannan amma wanda ya zo ya ce yayi kabbara wannan kari ne yace kuma wannan ziyada ce ziyaratu hafid ziyada ne na wato wanda yake babban malami shakuddum yajibu qabulu hada yake wajibi sai an karba wannan sai ake ziyaratu fiqa idan wani wani amtaci ya kara akan wani hadisi ake rawaito sai ya kara wani kari to idan wannan hadisi wanda ya rawaito a garin karin amtaccen malami ne babba ko amtattun malamai ne su ma suka kawo wannan karin to dole sai an karba ya zama kamar hadisi ne guda biyu da suka ke wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to ibn abdulbar a nan ya ce duka wanda suka rawaito cewa zala ya kabbara ya ce allahu akbar sanai tuna su ne musu ishara cewa a ku tsaya ya karbi wannan karin amma kuma shi bai karbi cewa bina'i za a yi ko kuwa za a sake sabo sallah ce ba shi bai karbi cewa bina'i za a yi ba wasu daga cikin malaman malikiya kamar kuskuren da na yi sai na ce malik wasu daga cikin malaman malikiya shi kashi ibn abdulbar ya kawo maganar su akan cewa idan mutum ya zo bina izi kamar sun yi takarijin maganar imam malik ne watakila imam malik kun san ai mun wuce hadisin shi na baya akan wanda yi habu wanda ya habu in ya je ya dawo to ce in ya je kawai ya je dan gyara hanci sai dawo sai ya bina'i ai mun wuce wannan hadisin za ku tuna to kamar sun yi takarijin wannan masalar ne wataƙila ko ba wani yana da wata magana akan wannan amma dai ibnu abdulbar ya jefi wannan magana da cewa wato kuskure ne mai girma kuma jahilci ne ya jefi malaman su malaman mazhabin malikiya din da cewa wannan galatun fahishu ne wa jahal kaga kaga yadda ake fa san malikiya fa gaskiya malamai suna cewa daga 463 da ya rasu ba sake wani maliki irin shi ba kun ji abin da muka ce tun daga ya rasu kani na biyar zuwa yanzu wato iyaye mata sun gaza haihuwan irin ibn abdullah a malikiyance amma kaga wai shine yanzu ga malikiya sun faɗi magana kaga yake cewa wannan kuskure ne mai girma kuma jahilci ni ko sai na ce a wannan lokaci magana imam malik ne sai ya kuma ce imam ahmad yana cewa wanda ya irin wannan babu magana imam malik imam ahmad al-atram ne ya ruwaito ibn abdurrahman shi ma ya kawo kissan sa maganan shi cewa aka tambaye imam ahmad cewa idan misali mutum ya irin wannan abin da manzo Allah ya je yayi ya dawo ya ci gaba da yin sallarsa kana ganin wannan babu laifi ya ce eh babu laifi zan bi shi sallah babu laifi bai faɗi cewa yana magana ko ya sake maimaita sallah ko ya sake istinafin sallah ko kai ya sake istinafin ta ba bai faɗa ba amma dai a ruwayan haka ta zo a tukule saboda haka watakila shi ma ba yana ganin maganar kabbaran ya dawo kila ko ya bila'i ko kai ya bila'i to ban iya fayyace asalin mazhabinsa akan wannan matsalar ba sabanin abin da muka faɗa a wancan sati din saboda haka dai ibn abdulbar yana ganin wanda ya ce dama bai riga ya kabbara ba to shi dama kaga wannan bai da matsala kaga bai kabbara ba da ya je ya wanka ya dawo shi ba matsala ba matsala ta da shi amma wanda ya ce ya kabbara to yanzu ya za a fita daga wannan surkukin cewa ya kabbara kuma ya dawo kuma ya ci gaba da sallah kuma alhali shi ya fara sallah kuma ba ya da tsarki kuma an riga an cewa ubangiji baya tsarkin nan sharadin sallah ce wannan shine shi iskalin ibnu abdul ya kawo sadaka sai ya kawo ya ce to sai dai a ɗauka a ce ko dai da ya dawo sai suna jiran sanin sai ya sake kabbar sallarsa ya sake kabbar sallar da haka shi kenan sallar da dawo sabuwa kenan su ma su sake kabbar sallah ko kuma wani wajahi da su shafi awa ke kawowa wanda su ma wannan ra'ayin malamai sun shuri da ita su ne suka ce Allahu akbar sun zai da Allahu akbar din su kaga sai gali mai Allahu akbar kenan shi kuma da ya zo kawai ya ci gaba Allahu akbar ya ci Allah wasu wasu maimaita ba kaga a wannan a wannan mau'ibi kamar sun riga shi ma sun riga sun riga liman kenan to imamu wasu rikicin shafi'iyya sun yi wannan maganar amma da yawa daga cikin malamai ba su ba su wafaka su kan haka ba to magana wayan dai a wanda su ce kabbara da in ya dawo kuma cewa aka ya ci gaba da sallarsa saboda haka masu cewa su kansu ya yi gini din maganar su ba ta yi nisa can can ba to amma dai wannan a yanzu mu ba ce wani ba Allah ya haka mu a wajen mu shine in ya je ya dawo ya sake cewa Allahu akbar saboda wancan hadisin cewa la yakbar Allahu salata alaihi idza ahdatha sai shi kuma yana sallah ne wa huwa muhdith ya riga yayi hadasi shi yayi ya shiga sallan yana da hadisi a sa ba shi ba sallan sa to amma kuma har sallan ba ta affectin sallan bayan mutanen bayan sa ba yanzu misali sai mutum ya gama sallah ya gama sallah tana yana janaba to da Allah kai bata maka kansa lokaci sai ya ga mu na ba cewa na fi sallah irin janaba kai ya gaya musu shi da kawai zai mafita abinsa saboda ba a kallafa musu sun ji sai sun je sun yi bincike abin da ke cikin jikinsa ba abin da a kallafa musu kawai shine su ga abin da ke da zahiri in abu da zahiri ne na fitowa a ya fito fili yana musu cewa gashi sallah ta ta lallace wannan kaga wata magana ce da amma abin da ke shine tsakanin shi da ubangijinsa to na ba a kallafa ba shi yasa shi kansa bisin da Imam Malik zai kara kawo mana na Umar dan Khattab da ba bai ce ma sauran mutanen sake bai sallar su ba to sai cewa shi hadisin cewa ya kabbara da bai kabbara ba kissa ce guda biyu ko ko kissa ne daya da yawa su ba da cewa kissa ce guda biyu sai dai wasu daga cikin malamai ne ba su kiyaye ba wanda ya ce wani ya ce bai kabbara ba wani ya ce ya kabbara wanda ya ce bai kabbara ba wata kila shi bai kiyaye yana tsammanin sa ne wannan kila ko yana daga can baya ko wani abu makamancin wani bai ji ba to amma da ibnu hibban da su imamu nawawi sa cewa kisa ce guda biyu to idan kisa ce guda biyu to maganar je gaskiya mazala ya kabbara kuma ya dawo ya ci gaba sallarsa to a wace siga ce wanda tana buƙatar sai mu sake bincikawa mu ga abin da shura suka faɗa wasu ke inji inji su ibnu hibban ba su ce kisa ce guda biyu na'am an tada ikama ne sai kabbara sai suna yana da janaba sai musu alama cewa ku tsaya ku jira ni da ya musu alama ce ku tsaya ku jira ni sai tafi abinsa sai je wanka da ya dawo sai ya ci gaba da sallah to dawo wannan da muke magana mu sun jira shi dama dai sun jira shi mu magana da muke yi shi da dawo gini yayi ko ko zara ya dawo fa- sabo ne sallarsa wato ya kare kabarin harama ibn abdul bar ya cewa wannan shine kawai abin da zamu fahimta to amma dai wannan yana bukatar sai mu sake duba maganganun malamai mu ga su me suka ce akan magana ibn abdul bar na imamu eh, imamu malik shi kusan yayi magana akan eh, imamu shafi yana cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa wato istikhlafi a nan ba ba dole bane wata limani tunda manzo Allah gashi ne tafi ce wani ya ya abun nan ba dan ka istikhlaf ka ce wani ya zo ya shigo gaban gaba ya sallah wannan ba dole bane mutakal liman ya ce ku zai dawo dole a jira shi mai imam malik ce a'a ai ba su zagi idan misali sun ga jiran su zai takura su da yawa ko ya tsaya dan yi mutuci bai zo ba sai wani ya shiga in kuma an ga alaman jiran ba zai wani tsawo lokaci ba ana ma jan alaman gashi yana dan sa ruwa a cikinsa shi kenan sai a jira shi magana imam malik ta dan fige wayewa قال جوا حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت قال أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف ناقل هذا عمر بن الخطاب هو جرف جرف وجيني فنظر فإذا هو قد احتلم سيدو ما يبنتك سيغا شيئا شيئا مفركي وصلى ولم يغتسل يعني صلى هاربي وانكابا فقال تتي والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت تتي للي فانا أي مفركي كما قاشي بان بان بان بان سني بان شيء ما شعرت أي وما علمت وصليت كما ناي صلى ما فسرت بان وانكابا قال تتي فاقتسل سي وانكا وغسل ما رأى في ثوبه سي وانك أبن جغني أتين تفنسا ونضح ما لم يرى جيفن أبن جغني بسي أن ينين يفهم شروعه wa'azzani sai ya kira sallah au aqama kuma ya kama thumma salla sai ya salla ba da irtifa'i dhuha mutamakkin bayan wato walha ta dan ta daukako mutamakkinan wannan malamai wajen fasara mutamakkinan suka ce ko dai tana komawa zuwa ga Umar dan Khattab ne ai yayi sallah fi hali kaunihi mutamakkinan yayi sallah a halin kasancewarsa mutamakkinan a tabbace mutayaqqinan ya tabbatar da cewa yana da tsarkin sa an fahimta wannan sai zama wannan jumla ce haliya tana kowa zuwa ga umar dan khattab wasu suka ce a mutamakkinan ana magana abu halin ne wato a lokacin da ita wato rana ta walhadin ta fito ta tabbata da fitowanta ba wai ta fito ne rabi da rabi ba shine mutamakkinan shi ma mun karanta illa iyaka da akwai maganar wato wankewa da yi wasu daga cikin malamai su hujja da shi akan cewa na maliyi na jisa ne to mu ci gaba sai mu sai mu wada wahadathani an malik an isma'il ibn abi hakim an sulaiman ibn yasa da hadisi ɗaya ne anna umar ibn al-khattab qada ila ardihi bil jurf yayi sammako zuwa ga jurf fa wajada fi tawbi ihtilaman sai ya samu a cikin tafasa yayi mafarki fa qala sai laqad tulitu bil ihtilal منذ wulitu amran nas an jarabce ni da da wato a mafarki tun lokacin da na dauki gabarin wato jagorancin mutane albaji yana cewa ya hatamilu an gashi yana kasa ya hatamilu an yurida anna anna shughlahu bi amri an-nasi wa ihtimamuhu bihim sarafahu an an ishtighal bin nisa ka katura alayhi al-ihtilaf albaji yake fasarawa shi ma shi ma dan kasan Spain ne ya cewa zai yi ya zama abin da yake nufi shine wato shagaltuwa da yayi da lamarin musulmai sai ya shagaltar da shi daga yawan kwanciyarsa da mata da yake yi sai zama yana yawan bukatun su sai zama yana yin mafarki wataƙila abin da yake nufi kenan zai iya zuwa kuma ya rufa kuma wa yahtamilu an yurid anna zalika kana waqtan libtila'ihi bihi li ma'na min al-ma'ani lam yadhkuru ko kuma ya zama saboda dai wasu dalili ne cikin dalilai bai ambata ba amma dai a wannan lokacin ne dai da Allah ya jarfe shi da shugabanci wato Allah ya ya sami wannan jarabawa din ah to ku ci gaba dai faqta sala wa ghasala ma ra'a fi thawbi sai ya wanka sai ya wanke abin da ke cikin tufansa din min al-ihtilami na na mafarki din wato mani din kuma salla ba da an talata shamsu sai ya wanka bayan bayan wato rana ta hudu dan ba da an talata shamsu shine za ka can koma can mutamakkinan in ka ce mutamakkinan nan tana koma zuwa ga ranar ne ai shine fi hali kauni duha mutamakkinan murtafi'a a halin kasancewar shi duha din nan lokacin walha din ya tabbata ya daukaka shine mutamakkinan in kuma ka ce yana kowa zaka Umar ne shine a halin kasancewar sa ya salla a halin kasancewar sa ya tabbatar a tabbace a yaqinin akan tsarkin sa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غد- غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في طب احتلاما فقال إنا لما أصبنا الولك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من طبه وعاد لصلاته وعند حديث دين kamar da mun karanta shi ba karasa wani ragowa a bar shi haka ko ma- mun karanta su to mai magana akan akan an karin bayani akan sabanin malamai kan wannan wasu daga cikin malamai suna hujja da shi akan cewa haka Umar ya wanke ya wanke shi wa- wajen mani sai kuma ya ya kuma ya faruwa a gefen wajen kaga wannan yana nuna a wajen wannan ne bari da ta ce kenan haka suka fahimta su Ah, wasu daga cikin sahabbai an samu ne suna wankewa da ibn umar ziya daga sa daga cikin wanda suka yi wasiya cewa wasici da cewa a duka a duka wankewa sai aka sai wajen su imam malik ke ganin wannan mali kai tsaye wannan najasa ne a imamu abu hanifa yana ganin najasa ne amma kuma idan ya bushe ana iya kankare shi da dukkan wani magogi in kuma ya riga ya goge da kanshi kenan imamu abu hanifa da ahlul ra'ayi mutanen kufa duk suna da wannan ra'ayi amma su imamu ahmad imamu shafi'i imamu isa bin rahawiyya imamu abu thawr da wasu daga cikin malamai suna ganin madina da tsarki ne Ana- suna ganin kawai cewa da ake a wanke saboda gari abin karanta ne dai in an gani ba a san kamar ka gama jira ko wani abu Ah, kuma wannan shine mazhabin Abdullahi dan Abbas wasu daga cikin magabata da yawa Abdullahi dan Abbas yana cewa inna ma huwa kal mukhati wal busaq shi din kamar ba tukaki ne kamar ba jina ne ba jina ko kaga wannan ya daga cikin abin da ake yanke musu ne ba wai ana jin cewa wannan ne ya sa ne ba suka ce ubangiji kuma ah, ya karaba dan adam to sinadarin da zai sa a halci dan adam din wannan ka- ba zai zama najasa ba ubangiji bai taba kira shi da najasa ba sai dai kira shi da ru- ruwa wanda yake mahin amma ba ruwa wanda yake najis ba bai kira shi da wannan ba wani ya daga cikin hujjoji da suke kafa hujja da shi wajen cewa naji- mahin ba najasa ne ba daga in ka gani kawai wannan mustahabbi ne kawai ka kankare shi amma dan mutum ya riga ya yi sallah ah, ba- babu laifi imamu sauri shi ma yana ganin mutum kowa bai wanke ba bai kankare ba ma yi sallah da shi a tufa da shi da wasu daga cikin malamai yan kufa ko da shi eh, Muhammad ibn Salih ibn Hayy shi ma yana cewa mutum ya sallah da shi haka sallar sa tayi to wannan magana ce da tsakanin malamai akwai sabani ta san gaske kuma kun ga kowa da yanayin hadisansa da sauransu da yake amfani da shi ila iyaka dai ni na fi ganin gaskiya maniyin ba da jisa bane Ah, masana suna cewa akwai bambanci tsakanin mali wajen wa- wa- tsakanin mali din da bazi musamman bazi shi wanda Allah kai tsaye yayi magana a wanki to ah, ibn abdulbar yana cewa duk abin da ke fitowa daga gaba don mun yadda cewa najasa ne to mani dan me ba zai bi shi zai bi su shi ba to tsari najasa ne madi najasa ne wadi najasa ne to dan me shi madi ba zai bi shi ba eh, mani ba zai bi shi ba saboda haka yana ganin wannan din kamar fita ne daga ka'ida to amma shi wannan shine hujja da muka da muka ambata sauran eh, dalilan insha Allah eh, na ganin mun dan yi tattauna wani magana gami da wannan kaɗan shi ma a katinmu da muke na wata wata a kitabu talqin da muke da shari shi ma na mun dan yi magana akan wannan amma wanda ke son ya ga sauran maganganun ba da ya shiga ya kalli hadisan ko musannaf nabi abdi nabi abi shayba ko musannaf na abdul zaqa sanani ko cikin littattafai wanda suke damuwa da kawo abubuwa sunan na al-baihaqi da sauransu insha Allah na'am wannan ma da kwanta hadisi ko to wannan gashi da ni na kwace muku wannan nawa yi dama wannan ne sai ban zo da shi ba riyadu salihin Na? eh shi- hadisi ɗari da hamsin ne ko to wannan ba ɗaya yake ba da lafu ba lafu yana nemo mu a nan
hadisin hamsin ɗari da hamsin da ɗaya ko?
ya to ai ba ne yake da nan hamsin da biyar lafu wannan ne ya fi budewa ko in duba na wala ba a to aka kai kai kai ne Okay, to muna hadisi na hadisi Abdullahi bin Amr ibn al-As ko? Eh, inda muka ce za mu za mu sake dan duba wannan kuma na dan yi dan wani rubutu a da gefe kuma kaga ba shi ni fa Allah ban zo da shi ba amma dai ku karanta ba da um daga wani wajen da muka ce za mu tashi a wajen a gudanar da isa banda guda ba ɗaya muka yi akwai ɓangaren da muka ce da shi za mu tashi قال وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير فصوم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن, وقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله لي أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشرين قال يا نبي الله لي أطيق أفضل من ذلك هكذا يقول قال فقرأه في كل عشر ككرن تشاهدك كان غوما قلت يا نبي الله لي أطيق أفضل من ذلك لن يقبل يفونا قال فقرأه في كل سبع ولا تزيد على ذلك كرن تشاهد كان بقي تكن كان بقي كرك أرى كان هكا أه. kamar ci gaba da sai mu kai sha ƙarshe fashaddatu fashuddida alayhi kaga shi mazala ya tsaya da shi akan akan akan kwana bakwai in kun lura to hadisin na kwana ku ya rika dawo muni akai amma shi a nan abdullahi bin abdul la an tsaya da shi a kwana bakwai akwai kuma hadisin kwana uku hadisin waye na manta hadisin waye hadisin waye daga cikin sahabbai wanda mazala yake cewa wanda bai kanta Qur'ani kasa da kwana uku bai fahimci shi ba. Mutum hadisin ba ko? Domin sahabbai sahabin nake son tuna. To wannan da hadisi ne daban amma mu ci gaba da kanta wannan. Yace innaka la tadri la'allaka yaqulu bika bika umr. Qala fasitu lil nabiy qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kabitu lokacin da na girma wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillahi dai kudayin ina ma na kabi rukhsan da manzo Allah ya min. Wa fi riwayatin aw ta riwaya wa inna liwalidika alayka haqqan yaranka suna da hakki wa fi riwaya la saba man samu abad bi azumi wanda ya azumin shekara baki daya talatin su uku kaga ba magana azumin tsofin nan da iyayen mu da can suke yi a jera wata da watanni ana ana azumi mala tsoho duk ya ya jebe ba ba tsoka ba kobi amma ka ta walla kanka da azumi wannan ba wannan ba ba ba suna bane azumin tsofin da ake sayi da sauransu duka wannan ana wahala bayan Allah وفي رواية وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود lokacin kakajina shi har yana yi kakana ba wani da ya fi mafiyata ko da kire hadisi ya ce kaza ya ce kaza sai kuma dai a kawo shubha sai a ci gaba shi ya kaza hadisi shi shi wato yadda hadisi yake kenan shi ana karanta hadisi in dai ba ku garin ba kula ba hadisi ta waye to ana zuwa ta ce an zo kan ta waye wannan hadisin duk kuma wallahi mun kanta wajen sa amma kaga ba wani shubha ya sa ba za a kira shi shubha kawai ba ba ba suna ba koyi ba ana kokarin dai dole sai an tashi akan abin da ake ganin an sami wasu manya suna yi su malaman su أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى بجن صلى أو دعو بنجي شيني صلى صلاة داود صلى النبي داود كان ينام نصف الليل ينا ين بتشي ربن دري ويقوم ثلثه يتاشي قيام الليل لا يبس أكل دري وينام ثلثه سيقاري لا يبس شيلا دري وكان يصوم يوما يلا ينعزم يوم ويفطر يوما ويشاء يوم ولا يفر إذا لاقاه ba kuma ya gudu idan ya halla abokan gaba saboda kawai saboda ya ji ya jiga da kashin azumi baya gudu wato yakan tsaye yakan samar ma kansa da wani karfi a jikin da in ya je zai gama da abokan gaba to ba zai gudu ba eh Muhammad da ko kai ko bala alini wane zai je wani irin wani rabawa da da mazala ya fara ce tuluti sudusi tuluti sudusi ya rabawan yake wane ne zai je ya gano mana ya gano sati mai zuwa wani lokaci in na ce a ji a gano sai dai a bari na tuna yi bayani in ban tuna ba kuma sai a ci gaba bai ba a kawo ba yanzu mun bayar da wanda za a je a yi ko ai yana da sauki wannan sulusi ne bisa uku sulusi ɗaya bisa shida to sai a je a duba a ga daren cewa aka yi yana yana tashi ɗaya bisa uku yana yin bacci rabin dare kaga wanda shi a fili yake misali idan eh, in dare ne dare ne mai awa ta- takwas to kaga dai akalla zai zai bacci da awa hudu misali sannan sai ya tashi ɗaya ɗaya bisa ukun dare sannan kuma sai ya ƙara yin bacci a sudusin dare ɗaya bisa ukun dare ɗaya bisa shidan dare sai ya bacci bayan ya yi sannan kuma kaga in ya je zai yi uzurin gabansa kuma bai tashi rayu jadi ba Eh, ga ga- ga- ga ɗaya bisa biyu ga ɗaya bisa uku ga ɗaya bisa shida ba raban gado ba ne ai kawai za ku ga za ku raba daren ne sai ku ga sai ku sai ku raba mu kowanne nashi wa fi riwaya a wata riwaya qala an kahani abi imra'atan zata hasab babana ya aura min wata mata mai yar dangi wa kana ta'ahadu kannatahu kinna ko kanna na ku yace kinna da sali kasa duka na ku haka yace kanna naka eh naka ba ba a wasali ko? ko wata hibi ne amma dai kaman kanna na san shi wakana ta ahadu kin na taho yana wato ziyar- ziyartar wato ita eh, sarkuwar tasa ai imra'ata waladihi wato matan ɗansa fa yas'aluha an ba'alha sai tambaye ta akan mijinta fa taqul lahu ni'mar rajulun min rajulin lam yata lana firashin ce ma'ana da mutum mutum ne da bai taɓa taka shimfiɗan mu ba ma walam yafattish lana kanafan mundu atainahu wannan mun yi magana akan walam yakhsha da walam yafattish da yanda ake da sa- wasu suke rawaito walam yakhsha a walam yafattish lana kanafan bai bai yaye wato bayafin bayafi mundu atainahu tun sun aka kawo- aka kawo mu wajen sa falamma qala zalika alaihi lokacin da abin ya tsawaita wajen babansa zakar zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambata manzo Allah wannan labarin shi ya kaga idan kai karan wanda a masa fada wannan ba ba sai gumi kai ba eh ka je ka kai karan wanda a masa fada wannan ba sai gumi kai ba wannan kai ne dan da salaha fa qala ilqani bihi falaqituhu ba'da zalika yace to yace ka kawo min shi kai da shi ku zo ku halta ne falaqituhu ba'da zalika sai maka sai halal shi a bayan wannan fa qala ce kaifa tasumu qultu kullu yawm kullu ina azmi وكيف تختم يا كيف ركعت القرآن قال قلت كل يوم وذكر نحو ما سبق سي ambaci amsoshin da ya ba manzo Allah kutan kucin abin da ya gabata na hadisin baya wa kana yaqra'u ala ba'd ahli as-subu' idan ana magana baya girma ne ya kasance yana karanta ma wato daga cikin ahalin gidansa subu'in nan da yake karantawa wanda abin da yake karantawa na na na ba a ce a sati ba sati a sati ba kai ya tsallake sati aka aka fada mishi faqra'uhu fi kulli sab'in wa la tazid fi dhalika karanta a duk bayan duk kwana bakwai to ayi ne in yazo abinda zai karanta abinda zai karanta na kwana bakwai ne ya sauke ni sai ya bijiran ma iyalansa shi wannan karatun thumma ya'ribuhu min an-nahari yana bijirar da wannan karatun da da rana li yakuna akhaffa alaihi bil saboda in yazo zai karanta da dare ya mishi sauki wai za a rana an yi takawa in yana son ya kuma sa- ya samu ƙwarin gwiwa da ƙarfi a tsara ayyaman sai samu wasu kwanaki ta shan azumi wa ahsa sai ya kirga azumin da da ya sha wa sama mithla hunna sai ya azumi kwatankwacin su karahiyata an yatruka shay'an farqa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana gudun kar ya bar wani alƙawari da aka- da ya riga ya bar manzo Allah cewa zai cika su kuma zai bai cika su ba akan wannan wanda ka wannan shine وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأ wannan sauka sauka da yake yi a kwana bakwai nan da yake yi to sai ya bujar da wannan katin ga iyalansa da rana eh eh in ya bujar da saboda saboda ya samu sauki in ya zo zai salandar da su ai mahadata ne kaga wanda yake irin wani abu da zai mata Qur'ani zai manta ba da da rana sai zama kamar muraja a wajensa ba eh sai zama kamar muraja a wajensa in yana karatu yana yi yana yi yana yi yana yi sai sai ya karanta musu da ya kuna khaffa alaihi bidai saboda ya zama sau- cikin sauki ya karanta shi da dare Eh, shi ma kuma azumi yana sai ya sauka ba kansa sai ya samu wasu kwanaki sai ya sha in ya sha sai ya kirga sai kuma ya samu wasu kwanaki ya ta yin azumin sa haka wannan daga cikin hadisan da malamai ke hujja da shi akan maga- wajen rushe magana albani da ke cewa ba azumin ranar asabar baki daya suka ce to ai kaga wannan labudda wannan mai mai azumi irin na Abdullahi ibn Amr ibn al-As dole sai ya sami wata rana a ranar asabar kuma ga shi ya yi matsala alkawari matsala bai ce masa kai alkawarin kai cika alkawarin ba ko ya ce ya ce masa kuma asabar in ta zo tsallake ba saboda ka azumin asabar magana mafi inganci abinda ake hadi ake nuni zuwa ga hanin da wannan hadisin ke nuni zuwa gare shi in ma ya tabbata yana nuni zuwa ga wato kadaita asabar din da azumi da fata asabar din kadai da azumi amma ba wai dan mutum wanda ya cin da ya sanya zai azumi asabar ba kamar arafa ya faɗo asabar kamar yana azumin ramako shi kuma asabar da lahadi yake da dama kamar sita shawwal ɗinsa kamar azumin tasu'a da ashuransa duk wannan babu laifi idan asabar ya faɗo a yi su haka saboda ba kana yin saboda asabar bane kana yin saboda su a tasu'a ne a yi da ashura kullu hadhihi riwayat sayyihatun mu'zamaha fi sayyihaini wa qalilun min hadhi ahadihima dukkan suna cikin sahihaini wato ingantattu ne galibin su ma suna cikin sahihaini kadan ne ba suke suke cikin ɗaya daga cikin su dukkan da hadisin gaba ko wa ana abi rabi'i ko abdul kuti dukkan ta ko wa ana abi rabi'i hadisi daga abu rabi'i hanzala ibn rabi' al-usaydi al-usaydi al-katib ahadi kutabi rasulullahi ɗaya daga cikin marwaita suke suka taurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال لقيني أبو بكر أبو بكر يا رب يا هل دني مثلانا فقال يسي كيف أنت يا حنظلة يا يا هل يا ككي كان لا فيها wannan mu a Hausa aka ce maka ya kake yanzu yara ne sanin ne masa mai da shi wani wanda gaisuwa na na zo a gari amma mu da can dai wannan ba gaisuwa zo a gari ne ba gaba baka ce mishi ya kake ce mishi ina kwana ko wani abu amma su larabawa idan ka faɗi wannan babu babu laifi sai ce na faka hanzala ya ce hanzala na munafiki ƙala subhanallah ma ta ƙulu ne kake cewa ƙultu sai na ce na kunu inda rasulullahi to muna za mu zama wajen maza Allah bi zakiru na bil janna yana tuna mana aljanna wannari yana tuna mana wuta ka anna ko me ya ce ka anna ra'ayal aini yace kamar wato gashi muna ganin aljanna kurkuru فإذا خرجنا من عند رسول الله أما إذا ما كفتو لك وجه مزالة عافصنا الأزواج سيمو جي مي تشغل قولا مداماتا يمو مشغل شعنوسو ولا أولاد ديارمو والضيعات مشغل تكيم كما صار أبوه من رأيوه neman abinci da sauransu don mu shiga ciki wani abu da bai bata mana rayuwar baki daya bata lokacin mu wajen nema mu manta da ibada shine adiyat adiyat kamar mutum je neman abinci ko wani abu kamacin wannan ah ina wajen ma ah nasina kafira da ce haka ne yawa wato ya ba haka bane ko okay nasina kafira yace sai sai zama wato mun manta abin da duk da yawa daga cikin abin da manzo Allah yake gaya mana قال أبو بكر سمع أبو بكر شيء فوالله إنا لنلقى مثل هذا ثم وافمنا سامو إلو ونا أبو بكر واتو يكاسا باشي ما قالين شيء جدا أنجا أبو بكر فلا يندقوا ألي لو منافقين كولا غيو هذا جي وانطلقت أنا وأبو بكر سيمك تفنيد أبو بكر حتى دخلنا على رسول الله سيمك حتى سيمك شكو جمع زال الله مكتكي فقلت سيناتي مسألة فقع حنظلا يا رسول الله سي حنظلا يتي مسألة مسألة hanzala fa ya zama munafiki fa qala rasulullahi wa ma za ka ce me kenan qultu ya rasulullahi nakunu indaka tudhakkiruna bin nari wal janna ka anna ra'ya al ayn to ba za mu zama wajen ka kana tuna mana aljanna wuta da aljanna kaman ga ta ga mu fa idza kharajna min indaka idan muka fito daga wajen ka afasal azwaja sai mu je mu tawo shagulan muna wasannin mu da matayen mu wal auladi da yaran mu wadai'at da kuma abubuwan mu na rayuwa nasina katiran sai wannan sai mu manta da yawa daga cikin abin da kake faɗa mana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rage rage yana ke hannunsa law tadumuna ala ma takununa indi da kuna dawwama akan abin da kuke kasancewa a wajena wa fi dhikri kuma kuna wato asali ba kwa mantawa ba kwa mantawa da ubangiji ba kwa wato rafkana baki daya ba wani abu na rafkanuwa baya saman ku da safahatkumul mala'ika da mala'iku sun zo sun dinga musafaha da ku ala furushikum kuna kwance a abin kwanciyan ku wa fi turhim kuna kuna cikin hanyar ku saboda kuma kuma mala'iku kuma daga yanzu walakin ya hanzala sa'atan sa'a yace amma hanzala lokaci lokaci da ku ku dukan ku sauki a samu lokacin ibada lokacin kuma da za a ɗan yi raha ɗan zamu a ɗan yi raha ɗan yi barkwanci kar a takura maka shi eh in ba su kuke ku zama mala'iku kuma za ku iya zama mala'iku ba inda za ku yi irin wani da kuma mala'iku za ku zama mala'iku to kuma kuma Allah ta'ala bai sanya muku jikin ku zai iya dauka wani abin ba saboda haka sa'atan sa'a lokaci lokaci ne talata marat rawahu muslim ma muslim ya rawaito wannan qawluhu rubi'i bi kasr ra'i ay mai ra'un kasai kasa wal usaydi bi dammi al hamza wa fathi as-sin ay ma hamza fatha a ma hamzan bamba ko sirrin nan a mashi sai sama wa ba'da ha ya'u maksura bayan ta kuma a sama na mace wal usaidi bi dhammi al hamza hamza a mata wasali a mata dhamma wa fathi sini sinu nan a mashi a mata wasali kasa wa ba'daha ya'un maksura bayan ta kuma akwai wato ya'un wacce take maksura mushaddada usayyidi ne muna cewa usayidi akwai maksura wacce take wasali kasa mushaddada kuma amma shadda usayyidi an fahimci yanayin karatun ko wa qawluhu afasna cewa da ya afasna huwa bil aini was sin al muhmalataini ay alajna wa la'abna wato mun shiga ciki mun shiga mun shagugulan mata muna wasanni da su mun shiga sha'alinsu waddai'at shine al-ma'aish abubuwan mu na rayuwa na ran ji gajiya amma dai mutum karasa haka ne hadisi na gaba na ji karanta shi ma wa an ibn abbas hadisi daga abdullahi dan abbas qala yace bainama annabi sallallahu alaihi wasallam yakhudu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kudu ba idza huwa bi rajulin qa'imun bi rajulin qa'imin sai gashi da wani mutum yana tsaye fasa'ala anhu sai tambaye shi faqalu suka ce Abu Isra'il sunansa Abu Isra'il nazara an yaquma fi shamsi yayi alwashin cewa zai tsaya ne a rana wala ya ba zai zauna ba wala ya sadillu ko bai samu inuwa inuwa ba wala ya takallama kuma ba zai ba zai magana ba yau wa yasum kuma yana mu'azim haka faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa muruhu ko je ku ce masa falatakallam yayi magana wala yasdilla kuma ya samu inuwa ya zauna وليقعد kuma ya zauna walitin masamu huwa ma ya cika azumin sa rawahu bukhari wannan ke nuna maka cewa ba a yin alwashi akan abin da zai zama ya fita daga cikin wato ikon ka akwai abin da ya fita daga cikin ikon ka ko kai alwashi wannan alwashi lagau kai kawai kamar ka ce na yi alwashin duk dukiyan dan kwata zan yi sadaka da shi wannan wa naka ne wannan ba ya naka iya ko kuma mutum ya alwashin wani abin da zai zai matsanta ma kansa wanda jikinsa ba zai iya dauka ba kamar da shi wannan mutum ya yi wannan ba wannan ba zai cika shi ba ma kawai je ya ci gaba da azumin sa azumin sa shine albashin sa amma wadanta ba kai babu wannan dai yana nuni zuwa ga wato al-iktisadu fi ta'a cewa wato yana da bukatan ana son wato a sami mutum ya tsaka tsakiya a aikin da aikin alkhairi kai zama yana takura maka sai abin da zai iya abin da ubangiji ke bukata shine a dawama aikin alheri ba kuma a fara kuma daga baya ciki ya zama ya ba zai iya ba to wani hadisi ne zamu kuma ƙarasa kawai wannan muka fita jikin kuma sai ga wani abu ba zai yi ba ci gaba wannan fara karanta wannan muka ɗan bashi wata wancan satin eh wannan ko ba ku da shi ko wa an abi dawuda kamar nan zamu tashi hadisi daga abu da qala ce da zaka fil hadith al musnad nayi bincike nayi kallo kallo na tsanaki zuwa ga hadisai wanda suke da isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa arba'atu alaf hadith sai naga in samu hadisai ne dubu hudu wannan malamai kenan da hadisin san hadace su su huffaz ne in ɗaya ce maka bai san in misali ka tabbai masu abu da suka ce hadisi kaza ce ban san shi ba ce to kai kaga kamar yana ce maka hadisin da kai ba hadisi ba ne yanzu babu himma sai su rutu ala tsare mu to babu ban sani ba ba ba to kuma ba da mari tsaya ba akan abin da ya sani kadai sai kafafa da cika baki kuma ce ya sani yanzu sa abu da kusan hadisin duk sun sani a zamanin da suka bata a zahabi yana cewa a zamanin su babu kamar mutane guda uku ibn taymiya da almizzi da ibn al-eid yana cewa ibn taymiya saboda gewaye da yi ba hadisan manzo Allah da za ka kawo wani hadisi ya ce maka shi mai san shi ba to ana kyau da zagan ba na ba hadisi ba ba ana cewa ya gewaye duka hadisai ne ba amma a hadisan manzo Allah dan aya kusan daga gune suna kira za kusan shi ya hadace musul da Imam Ahmad sosai Ibn Taymiyyah ya daga cikin waɗanda ake kiyayewa a tarihi sun haddace sun haddace hadisai hadisi na musul da Imam Ahmad da shi da Ibn Kathir au ga hadisi musul da Imam Ahmad kama a bakin su yake yace thumma nazartu sai na sake dubawa fa idza madarul arba'ati alaf hadith ala arba'ati ahadith sai ya duba akan waɗannan hadisai guda dubu hudun suna kai kawo ne sai ga waɗannan hadisai guda hudun duka duka tirakunsu wanda suke kai kawo zuwa gare su suke koma zuwa gare su a koyarwarsu suna koma zuwa gace ne guda hudu shine hadithin Nu'man ibn Bashir al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa hadithin namal a'malu bin niyyat wa hadithin inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban وإن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فكل حديث من هذه ربع العلم ابن أبو رد كتوى هو حديثي daga cikin wannan hadisai guda hudu da muka faɗa ɗaya bisa hudun ilimi in ce zai je kan sharhin su yadda ya kamata in sha Allah muka zo sharhin su za mu ga duk me yasa malamai suke fara wannan maganganu wa an abi dauda kuma daga abu dauda قال كتبت عن رسول الله 500 ألف حديث na rubuta abin da ake jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun kai 500 in takhaftu minha ma dammantu hadha kitab a cikin ne ba wai duka ana magana fa wai su 500 din nan su ajirin hadisin manzo ai akwai wanda ake maimaitawa ko sai akwai da babu su inganta ba amma annabi ta manzo Allah goban da su to duka in ka tattara su za su zama hadisai duka su a wajen su su hadisai misali inna bala malu bin ya ce je ya rawaito ta hanyar malamu malami na wani rawaito ta hanyar malami na wani da malami malami na wani zuwa wajen su duka wannan hadisai ba a kaga hadisai ne guda ɗaya mu a wajen mu saboda haka ba wai hadisai ne suka taru suka yawa irin wani ba suka yi wannan yawan ba a ya'ani kitabu sunan yana yana magana littafin sunan as-sunan kitabun sunan kitabun sunan na Abu Dauda duk wanda ba mai kanta kitabun sunan na shi ba to ba ma halatta ma ya dinga magana kan kan hukuncin tsarki da sallah da azumi da zakara ba da waye ba saboda duk wasu hadisai duk ya sa maka ciki da kake bukata hadisai na hukunta hukunci ya yi kokari kwarai da gaske shi ya sa ake ta magana tsakanin shi da imam muslim bukari ya ɗanyi tsaya sama da su amma tsakanin imamu muslim da imam abu lauda wane ne ya fi sanin hadisai sai wa su ce imam muslim in dai sanin wato sina'a hadisiya ne sai a ce ya fi abu da amma abu da in dai sanin hadisai na da suke koma zuwa ga kuce kuce ya fi ya fi ba musulmi na jama'atu fiye arba'ata alafi wa tsamani mi'a hadis na hada hadisai dubu hudu da ɗari takwas wa ya fi insani dinihi min zalika arba'atu a hadis hadisai guda kuma sun isa mutum ga addininsa ahadu ha ɗaya daga ci qawluhu al-a'malu bin niyyat wa thani qawluhu min sun isa bil tarku ma la ya'ni والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه وأن يقاوش معنا والرابع قوله الحلال بين والحرام بين وفي رواية أخرى أو رواية عنه دنغريش أنه قال ياتي al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadith fahimtar addini baki ɗaya yana kai kawo ne zuwa ga hadisai guda biyar al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa fi riwayatin ukhra annahu qala okay la dhar wa qawlu la dhar wa la dirara da hadisin la dhar wa la dirara babu cuta babu cutarwa wa qawlu da fadin sa al-amalu bin niyyat wa qawlu adilun nasiha wa qawlu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amatukum bi fa'tu bihi masadatu wannan shine wasu a wasu lokuta aka ce ya kawo yace wannan sune da ilmomi na fiqh suna kai kawo zuwa ga waɗannan hadisai guda guda biyar wa fi riwaya a wata riwaya anhu daga gare shi qala ya ce usulu sunan fi kulli fi kulli fannin arba'at ahadith hadith asalin hadisai a kowane fanni na ilimi hadisai ne guda hudu hadithu umar al-a'malu bin niyyat wa hadithu al-halal bayyin wal haram bayyin wa hadithu min husn islam bai tarku ma la ya'li wa hadithu izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma aidin nasu yuhibbaka nas ana akan anan wato maganar shi ta tsaya insha Allah idan muka zo tunda ban gama karanta duk waɗannan abin da ake cewa hadisan shari'a shari'a yana kai kawo zuwa gare su mun gama mun gama kawo hadisan mun gama kawo hadisan yanzu ma da zai shiga yin sharhin yin sharhin waɗannan hadisan ne na arba'u da wuya ko kuma kafin shiga sharhin wannan bayanai da malami suka yi na waɗannan hadisai su ne addini ke kuma zuwa gare su ta yaya addini ke kuma zuwa wajen su zuwa gare su uku su hudu su biyar jana za mu dan yi dan tsokaci a kai muka zo ga wani ga wani bacci da bari makaranta saboda shiga wal hafiz abul hasan zahir ibn mufawwid al mu'afiri al andalusi yayi baiti ce ummatud din indana kalimatun arba'un min kalami khair al bariyah ittaqi shubahati wazhad wada' ma laysa bi ya ma laysa mi ya alika kuma kun shi ma laysa ya alika wa amalanna ya ya alika to bari gyara wa amalanna bi niyya yace umratul dini ki shigan addini inda na a wajen mu kalimatun maganganu ne arba'un guda hudu yin kalami khairul bariya daga cikin magana na mabibicin halittu baki daya ittaqi shubuhat wannan shine hadisin An-Nu'man bin Bashir sai kuma wazhat shine hadisin izhat fi dunya wada ma laysa ya'dika shine hadisin min Hussein Salman tarku ma la ya'di wa amala bi niyya shine hadisin Ibn Amal bin Niyyati zace wannan sune hadisai guda hudu wanda suke ke shiga addini muka zo insha Allah zamu yi magana zamu dai baki kadan akan wannan magana me take nufi insha Allah sai a duba nuhwatul fikar ko da wani kuje to addinin kawai kana duba wani masai da za mu tashi ya gashi طب بسم الله الرحمن الرحيم نخبة الفكر نا آه الحافظ ابن حجر الأسقلاني ثم سوء الحفظ an ga wajen ko? sannan sai wato sukubtacciyar hadda sa daga cikin alamomi da suke nuna cewa hadisi ya samu matsala ba za a karba ba in kana laziman fa huwa shaddu ala ala ra'ayin aw qari'an fal mukhtalif idan wanda yake ya samu hadda nusan na kuni da ce in kana laziman fa huwa shadhu ala ra'yi wanda zai kawo abin da ɗaya daga cikin malamai malamai suka basu wafaka shi ba wani za mu zo dai kan wannan yanzu yana magana cewa idan aka sami hadisi ɗaya daga cin abin sa ya zai rauni shi ne suhul shibbi raunin hadda bai haddace hadisin da kyau ba in kana laziman fa huwa shagu idan ya zama lazim ne to shine shazi a ra'ayin wasu daga cikin malamai wato kaman ya bauɗe kenan lazim shine wanda yake dama shi wannan bawan Allah asu shi ya da ɗan matsalar haddansa an fahimta an samu ya da ‘yan matsalar haddasa dama shi au tsari'an ko kuma a'a daga baya ne wannan hada- wannan rashin ta zo masa amma asali shi wannan ma- malamin an sashi mutumi ne mai hadda fal muqtalid to wannan a wajen malamai shi ana kishi muqtalid sukutacce ne daga baya ya samu ta ce ikhtalata bi akhara haka suke faɗin sa an bamci maganar su sai su ce ya sukurkuce daga baya akwai wasu mutum malamai da ake samu daga baya da can sun rike haddan takatu sosai mahajjata ne manya amma daga baya sai aka samu sun su kurkuce saboda tsufa ko saboda abin da ya kama da wannan galibi wani lokaci ana samu idan mutum ya su kurkucen ɗalibansa sun fahimta sai su sai su sa a mishi hajar daga wani lokaci dai na bada hadisai saboda kai bata masa hadisansa kai bata masa hadisai saboda matsalan shine zai iya bada wasu hadisai wasu da za su ɗauka in ba iya fahimtar cewa wannan rawin ya ji wannan hadisin lokacin a shekarar da aka yi da yakinin cewa ya sufa kuce ba to sai dai rawaito hadisin da ya ji a lokacin da ya kiyaye ma amma sai a kiyasa hadisi saboda ba a sani ba kama akwai Aba ibn Sa'id al-Khurasani Aba ibn Sa'id al-Khurasani daga cikin manyan malamai manyan malamai da da da da, da ake karman hadisin sosai to amma daga baya sai ya sukurkuce to wanda suka ji hadisin lokacin yana gare garau dinsa shine da Shu'ba da Sufyan al-Dawri da Hammad ibn Salama da wasunsu. To, sai ya sake dawowa wasu lokuta ya sake bada hadisai a basara. To, da ya dawo a lokacin shi kuma a dawowansa na biyu ya su kurkuce. Kai kuma Hammad ibn Salama suka ƙara zuwa, ka ƙara sauraron wannan hadisan nasa. Su kuma su shuruba da su a tauri ba su ji wannan hadisin ba, saboda haka duk suka rubuta hadisi daga Abba al-Qurasani su ana karba. Su Hammad ibn Salama shi kuma sai ya tsaya ana cikin jinjini. to wannan jin da ya ji da daɗiyan ji ne ko kuma sabon ji ne in sabon ji ne kaga ba za ka karɓa ba idan da daɗin ji ne kaga ba za in da daɗin ji ne za a karɓa to kaga wani ya kawo ya kawo matsala a hadisin to duk wannan saboda a kiyaye hadisi yanzu zai ga irin na maka wato yadda malaman hadisi kai ta ka tsar akwai wasu daga cikin malamai na ga sun ci kurkuce amma kuma ba su ma da hadisi a lokacin da suka ci kurkuce ba kama abu isa ka sabi'i ya ci kurkuce amma kaga a lokacin da aka ce har ma sai an hau da shi abin hawa har ma riki na fita daga dubaransa bai sani ba da sauransu amma bai ba da hadisi ba azhabi na cewa ba a kiyaye ba da wani hadisi mun karba saboda haka hadisansa suna nan akwai yahya al-qattan ya zo wucewa ta ne ga sufyan ibn uyayna abokinsa ne zumansa ne a karatu ya ma dan girme shi kadan kuma ya ma dan kantar da shi sai ya sami sufyan ibn uyayna kamar wato ba yadda ya saba sanin sa ba a tabbatar sa ba to sai ya je na cewa to saboda nasiha ga wani al'umma abokin sa ne fa ce to wane wane fa har da nasa ba yadda baka santa ba yana son ya ce to yanzu hadisin ba ba daidai suke kamar da ba to shi ne ba daidai suka ce to wajen da haka ne ba mu taba jin wani hadisi ya rubuta wani hadisi wanda ba daidai ba kamar dai watakila a lokacin ko yayi ba da hadisin ba ko kuma dai da haka ne bai taba hadisin sa ba kuma a dai wannan shekarar ba da yarsu kuma a wannan shekarar shi ma alƙasat da ke cewa asibiti shi bayar su a wani shekara abdullahi bin mahadi ya rasu gabanin su kuma da shiga daya wakil zahar ru'asi suka rasu wannan shekara an rasa manyan malamai ba kananu ba ta daga cikin awul fuqaha da ake akwai a tarihi akwai shekaru da ake ake ake cewa wannan nan shekaru ne da aka samu manyan malamai sun rasu to wannan ya daga cikin ɗaya sa'in da takwas kusan shekaru da manyan malamai suka rasu ibnu uyayna ibnu mahdi al-qattan da sauransu gabanin su kuma alwaki ibn jarar wasi akwai wannan um abdurrazzaq sanani abdurrazzaq sanani shi ma daga cikin wanda suka bashi samu su kurkucewa ah zan aka sun ji wasu daga cikin hadisan sa ba daidai ba daga cikin wanda suka ji hadisan sa ba daidai ba akwai shi rawin wanda ke rawaito mana wannan musannaf shi addabri yana rubutuwa daga babansa to baban shi ma shi yaro ne karami amma ya rubuta daga babansa babansa kuma daga Abdullahi daga Abdullahi Sanani a kuma an ya da yara sama'i a lokacin da bai kiyaye hadisan sosai ba amma dai yana yaro ya ji sama'i ya ji sama'i tunda ake sama'in hadisi to shi ma an ce ya samu wanda suka kucewa saboda haka bai sami suke zuwa dan kurakurai ba wai kurakurai mai yawa ba sai zuwa dan kurakurai shi za wasu daga cikin malamai suke babbacewa tsakanin akan jin da su Imam Ahmad suka ji su Imam Ahmad su ibn ma'in su wannan ishaq ibn rahuwiya su abu haitama wannan duk sun ji hadisan as-sanani lokacin da ke gari a garabinsa su kuma ashiyukh wasu kanu kanu haka ɗalibai wanda suka je daga baya ba na bambancewa ko da ba dan lokaci kan gadar da rauni baki ɗaya ba to amma saboda a sani ana iya samun wani lafazi ga ɗaya a samu kuskure an fahimci abin da ɗin ko wa mata tubi'a da zaran an sami wani rawi wata ruwaya wacce take mai raunin hadda ya ruwaito amma sai aka samu wani wani bawan Allah kuma ya mishi wuta ba ya mara masa baya akan wani ruwaya bai shine mata tubi'a sayyidul hibbi bi mu'tabarin da wata ruwaya wacce ita ma za a mata abin abin lura da ita ba wai ruwaya makalici ba ba ruwayan wadatsi ba akwai wanda matsalici ne shi ko wanda ake tuhuma shi da ƙarya wadatsi to wannan duk ruwaya ta koda shi koda su dubu za su bi ruwaya za su bibici ruwaya ba za a karba ba amma sai aka samu niyya da raunin hadda zaidu ma da raunin hadda amru ma da zaidu raunin hadda sai ni na rawaito abu zaidu ma ya rawaito abin irin nawa amru ma ya rawaito abin irin nawa to kaga yana cewa mun mun hada shi daidai kira ba abin da ake gudu shine da raunin hadda ta amma jin da aka samu wa zaidu da amru su ma su rawaito irin nawa to a yanzu an san cewa kuma na na hada shi kenan shar'in zai zama masu ruwaitowar ya zama su ma dama zungunansu ake wajen hadda ko kuma zungunansu ake wajen saboda sinadin bai kai ba amma ana zungurin mutum da cewa shi wadatsi ne ko makareci ne ko tuhumar sake da karya to na ba za a karba ba wa ka zal masfur haka zalika hadisi wanda aka raunana shi saboda akwai wato wanda yake majhul ne majhul hal al masfur wanda yake ba a an jahilci adalansa wal mursal ko kuma hadisi mursal wal mudallas ko kuma hadisi wanda ke akwai tadbisanci a ciki hadisi mudallas hadisi wanda akwai dungun isnadi a ciki sara hadithin hasanan to idan aka samu wani wanda wani mutaba ta wata hanyar daban an fahimci maganar ruwaya ce aka ruwaito hadisi mudallis kamar Muhammad bin Ishaq ya rawaita ce an fulan to shi mudallis ne shi in bai in an ana ne ce an din nan ba aka ba to amma sai aka samu wani rawun kamar maliki ma sai ya ruwaito irin hadisi Muhammad ibn Ishaq kwabo da kwabo kamar hadisin nan da ake ruwaitowa cewa malik ke ruwaitowa daga ɗan gidansu cewa akan tada akan tada sallah ya ce mawa sallah akan tada sallah ya hadisin yake ne hadisin ya ya ya shige min hadisin na farko farko wanda ke cewa akan tada sallah akan sami da duma ta aqid ibn abi talib kun tuna hadisin kun tuna ba subhanallah ai ko hadisi ne sananne wanda ke cewa wato akan zo aka sallar ranar juma'a cewa akan shimfida akan shimfida wato da tuma na aqil bin abi talib kafin ya zo yawwa ta san za a tuna hadisin ai mun kan tashi sai mun kan tashi ina sakin dutse a to wannan hadisi zaka ai ibn saka ya rubuto shi ma to kaga ibn sa'd in kaddara ba mu samu hadisi wajen malik ba sai da sai da muka fara samu da wajen ibn sa'd ya ruwaito shi sai muka samu malik ya ruwaito to amma ibn sa'd da ya ruwaito shi nashi sai ya ce an to kuma ana gudun kai kai zama yayi abin da ya saba da tadlisanci to sai malik ya ruwaito irin wannan sai kaga shikenan za mu samu muna tabbacin cewa shi ma hadisi sai inganta kenan to yake tafsara hadithuhum hasan la li dhati to hadisi sai zama hadisi ne kyakkyawa za a karba ba shi a karan kansa ba bal bil majmu' da haɗaka in yayi in ya haɗe da suka suka haɗu da juna shine majmu'iyya yace hadisi ne bil majmu'iyya ne zai zama ba lalidati a fahimci maganar nan wannan fa takhariji yake koya maka da nan da zaka yi kai ma a kan kacin hadisin ka iya ka san hadisi ya inganta ko bai inganta ba hadisi ne mai rauni ya ruwaito da isnadinsa sai aka samu wani mai rauni shi ma ya ruwaito ya kuma dire irin wanda wancan mutumin shi baya dire to shikenan sai ka ce to wancan mai raunin asali ba za ka karba ba amma idan na hada shi da wancan wannan wannan ruwayar na hada su kaga sunan masu yin karfi biyu su biyu masu rauni guda biyu suna hada sunan masu karfi masu karfi daya da aka yi zama sun tashi juna baki daya sun tashi juna ba kuma kowa ya tashi kansa ba ba wai kowa a karan kansa shine ya tashi kansa ba a sun tashi juna haka yake to shikenan sai mu tashi akan al'ummar islam insha Allah. To babu tambaya ko? To, na ganin sai ba mu lada wani kusuratun la yafi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اجعل قلوبنا بعد اذ اشفاء حمل من وانك انت الحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله